أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Lahadi a yau muna 18 ga wata na Rabiul Awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka in ya dace wa 24 watan goma miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto zama na bakwai a cikin jerin gwanon karatun littafin shehun malami muhammad jamilu zainu wanda malin yake bayanin cewa ya za mu yi tarbiyyantar da yaranmu lalle tarbiyya abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske dukkan uwayen da suka kula wa tarbiyyar yaransu to babu wanda zai amfana ya moru ya ga abin da zai faranta mashi rai a cikin rayuwar shi sannan kuma ya zamanto abin horin ciki a lokacin da ya shiga kabarin shi ta hanyar da yaran nan za su riga aika wa mahaifansu saƙonni waɗanda su ne na nema musu gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda hatta kai manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani zai tashi a gobe kiyama ya ga wata bataliya ta lada ya san dai shi wannan aikin ba shi aikata shi ba ta ina ya samu wannan zai tambaya sai a ba shi amsa da cewa addu'o'in da ɗiyanka suka rika yi maka bayan kabar duniya su ne Allah ya tanadin su ya rene su suka kai wannan matakin da suka kai to wannan ba zai samu ba dole sai an tsaya an jajirce an ba da tarbiyya a darasi na shidda da ya gabata muna cikin bayani a tahziru min al-muharramat a yi wa yaro gargadi da jan kunne akan ababen da suke addini ya haramta su abu na harko a wancan lokaci an ambaci cewa a ja hankalin yara kar su aikata aiki na kafirci kar su rika zage-zage ko la'ance-la'ance ko kuma kalmomi na batsa da wasu abubuwa makamantan wannan sannan abu na biyu a ja hankalin su kwarai da gaske akan shirka ga Allah subhanahu wata'ala kar su kasance masu haɗa Allah da wani a cikin bauta saboda wannan shine mafi girman tabewa dukkan mutumin da ya kasance haka ne ɗabi'an shi ba ma yaron a karan kanshi ba dukkan wani mutum wanda ya rayu ya zama to shirka ce aikin shi to wannan mutumin ho ya gama ya gama balbalcewa Allah kiyaye ubangiji subhanahu wata'ala ya ja hankali akan cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kar fa ka aikata kar ka kira koma bayan Allah ma la yanfa'uka wanda zaka kira kin nan ba amfanar da kai zai yi ba wala yadhurruka ba cutar da kai zai yi ba fa in fa'alta in ko ka aikata haka ka kira wani dan neman wata biyan bukatan ka kabar Allah kake ga cewa wani zai iya kare maka musiba abinda an san Allah kawai yake iya yi to Allah ya ce fa innaka idan min zalimin lalle tabbas daga lokacin da ka aikata haka kana daga cikin wanda suke mushrikai ne zalimin yani al-mushrikin gaba ta uku ita ma bayani ya gabata akan ta satin da ya wuce shine a sha hankalin yara kar su rika aikata ayyuka na abin da ya shahi modi wanda zai koya wa mutum son banza da son ya samu bilis kenan tun daga yanzu a nuna mashi ya kasance mai kokarin yin aiki da jajircewa saboda ya samu guwa ya samu abin da yake jibin goshin shi ne amma idan zaman tu yaro ya ya ɗauki tafarki na abin da ya shahi a modi ne a kalanda ce a wane ne to wannan lalle tabbas alama ce daga cikin alamun cewa yaron nan zai yi girman da baya da kyawu in ba wani taimako na ubangiji subhanahu wata'ala ba shine zaka ga mutane wasu ba ma yaran ba sun girma sun kai shekarun da ya kamata su tausaya wa kawunan su su bige a cikin masallatayya suna salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna istighfari amma sai ka samu a sai dai ka gansu sun yi gungu gungu sun hada kai ana ta nazari wai cewa ya za a kamo doki kaza ya za a kamo kaza ubangiji subhanahu wata'ala ya shirye mu gaba da matashiyar karatu a yau shine matashiya ta gaba ta hudu a bayan waɗancan abubuwa guda uku da ya kamata mutum ya ja hankalin yaran shi kar su aikata sannan kuma ya zamanto daga cikin abin da zaka ba su na tarbiyya ka hana su man'ul auladi min qira'ati al-mujalladat al-mujallat al-mujallat al-khali'a ka ja hankalin su kar su rika karanta irin jaridu da zaka rika gani ko kuma abin da ya shahi a jaridu da ake rabawa wanda khali'a za ka same su a cikin hali na tsiraici mana asuwar almakshufa za ka samu fotuna na tsiraici da sauransu to yanzu wannan ba maganan jaridu ba maganan tele da sauransu duka za ka ga abubuwa na batsa na tsiraici yara suna ta kallon ba abin da ba su gani ba allah kiyaye kenan mutum ya yi kokari matuƙa ya ga cewa yaran shi ya wohintar da idanunsu ya hana idanunsu kallon abin da yake baya halatta na ko a telekin ne ko a saman hanyar ne gurgurun hali ko a saman wasu abin da yake kayan karatu ne ko kuma abin da ya shahi jaridun ne wanda kuma tsarecin ana ɗaya daga cikin abin da ake tallata shi kuma bincike na yau da gobe ya tabbatar da kallace-kallacen tsiraici yana ɗaya daga cikin abin da yake dishashe ƙwalluwar yaro a riƙa karatu ya kasa ganewa kwarai da gaske a rika karatu yaro kasa ganewa idan zamanto banda suwar mana fotuna irin na batsa da bidiyo ka irin na batsa ba abin da ke kallo to wallahi in ma dalibi ne a makaranta to ya kwana da sanin cewa ba fa gane karatun da za a rika yi ba zai rika wannan a duniyance ne aka yi bincike aka gane cewa lalle kallon fina-finai na banza na tsiraici yana ɗaya daga cikin abin da yake dishashe ƙwaƙwalwar yaro ya kasa gane sai ya zama wani dolo ya zamanto kwakwalwar ba ta yi malam haka wajibi ne a sa yara hanyar da za a kawar da su daga irin waɗannan abubuwa abu na biyar tahzirul waladi min at-tadkhin a ja hankalin yaro akan abin da ya shahi kada ya zamanto daga cikin yaran da suke bushe-bushen sigari imana a ja hankalin shi akan haramcin shan sigari da a fahimtar da shi cewa lalle hatta da banda ma abin da ya shahi addini hatta da abin da ya shahi likitoci a bincike sun gano cewa lalle abin yana yurisu yurisu sardan yana gadarwa mutum da kansa na abin da ya shahi haƙura ne sannan kuma da abin da ya shahi zuciyar shi ce da ƙirjin shi bulunhwashin shi zai zamanto wani na daban ya zamanto ka rika ji mutum yana wani wari yana hutuwa daga cikin jikin shi sakamakon wannan sigarin da yake sha to lalle wajibi ne mahaifa misali a ce wata munasaba an zo ta munasaba wani abu wani dalili ya kawo sai a fahimtar da yara cewa wannan sigarin wanda ko da kuna ga mutane suna sha da wannan haramun ne baya halatta saboda abu na farko a cikin haramcin sigari fadar Allah subhanahu wataala Allah yake cewa wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ce kar ku kai kanku zuwa ga mahallaka ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa Allah kyautatawa yayi Allah yayi ka da haka kai ma ka kyautata kar ka barar da wannan halitta taka da Allah yayi akan abin da yake na banza har a saman kwalin sigarin za a rubuta muku ku yi hankali fa innahu yadurru yadurru bisiha ku yi hankali yana cutar da yana kalubalantar lahiyar mutane amma ga mutum ya saya kuma da kuɗin shi yana sha to wannan a musu wannan bayani na harko sannan kuma bayan haka nan a shan sigari haramun ne da aya alkur'ani ta biyu ubangiji subhanahu wata'ala ya hana almubazzaranci kudin da Allah baka bai sa ka baka kashe su a abin da kaga dama a dole abin ya zamanto in ma ya zamanto akwai amfanin rayuwa a cikin shi ko kuma ya zamanto akwai amfanin lahira a cikin shi idan ka kashe a cikin wani abu wanda ba wannan ba Allah zai tsaye da ka gobe kiyama ya tambaye ka na baka adadin kwalin sigarin da ka sha wallahi iya adadin bayanin da zaka yi zaka yi bayani Allah ya ce wala tubazzir tabzira Allah ce karka yi almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin ka sani cewa masu almubazzaranci masu wanta kalar da dukiya da dokar ta bakin komi ba su sai abin da so ga dama su yi abin da so ga dama da ita abin da an tabbatar da cewa haramun ne to lalle tabbas wannan mutanen aikin da suke aikata shine almubazzaranci sannan bayan shi a ƙara ma yaro da bayanin cewa bayan abin da ya sha yana cutar da lahiya ga ɓannar dukiya a ciki sannan kuma ɗabi'a ce ba ta mutanen kirki ba kenan iya da kyau yaro tun yana ƙarami a kwatanta mashi cewa wannan abin da kake gani ba wani kayan gabas bane ba ba wani kayan kirki bane ba bal inda ma za ka cutu ka cutar da rayuwa kuma ka cutar da al'umman da kake rayuwa tare da su la'alla hatta ɗiyan da za ka aiwa sai sun cutu kai kuma a matsayin misali yaro ya taso so da yawa abin da ke kai mutane zuwa ga shan sigari wasu shekaru na ƙuruciya idan aka keto a nan kuma kaga aikin uwaye ne su ya kamata su tsaya su jajirce su jajirce akan kwatantawa yaransu cewa lalle shan sigari da shan shisha baya nuna cewa shine wayewa bal inna ma cewa abu ne wanda yake da alaka kai tsaye da kazamta abu ne wanda yake da alaka kai tsaye da saba ma Allah subhanahu wataala abu ne da yake da alaka kai tsaye da kai rayuwarka zuwa ga abin da yake hallaka ne da ka kwatanta musu kar ku rika dokan cewa sarmantaka shan taba ne da shan shisha a zo a jeru wannan ya jaya ba wannan wannan ya jaya ba wannan me wayewa a cikin wannan me jin daɗi a cikin wannan wallahi babu kawai rudi ne na shaidan to wannan lokacin idan suka fara idan ba a samu aka ciyo nasarar abin ba to in ba hankali za su kai matakin da har su zama magidanta kuma da suna ta'amuli da ita a lokacin sai ka ga mahaifi na amma yana shan taba cikin gidan shi to kai wata irin tarbiyya zaka bada abinda an yi ittifaqi cewa kawai kowa ya sani mana ma'alum yani min alhayati bi darura abu ne sananne a cikin rayuwa kawai aga mutum yana busu sigari kawai abin bai ba daga an gaina shi kawai an san bai ba ya ya bar wani bangare na abin da ya shayi tarbiya to kuma ka zo kai da kake da yara maza da mata ga su a cikin gidanka kai da aka umarce ka cewa ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku aikata ayyukan za ku sa ku tsiratar da iyalinku daga shiga wuta ku tarbiyantar da su ku ba su kaza ku ba su kaza kuma ka zo kana busa sigari a cikin gidanka to kaga wannan zai fayu zuwa ga kaga yaro yaro karami sai doka ya riga ko abinda uban ya yadda shi kuma ya riga doka yana shi ma tunda ya san wuta ake sa ya tutsa wuta wannan kuma musallan suna da yawa burjik duk wanda suka jarrabu da irin waɗannan abubuwan suna da irin wannan musallan a cikin gidajen su da yawa saboda shi yaro abin da ya ga mafin shi yana yana yi kawai shine mai kyau bayyana ma'auni a cikin rayuwar shi sama da mahaifan shi abinda suka aikata kawai mai kyau ne to kaga wannan sai yanda hali ya bada da aka iya da kyau uwaye su rika jan hankalin diyansu hatta da wannan abin da ya shaye shisha ana kaman wani wayewa ne ko wani bariki ne ko wani burgewa ne ko wani zamu wannan wannan babu wani banda ci baya da bannata lokaci da bannata dukiya da bannata lahiya babu abin da yake haifarwa kaga mutum yana ya zuki hayaki yana huddo hayaki kaman mashin din da ya ci ya ci sagama in ka ga hayakin da yake hutu baka ce daga cikin mutum ya hutu ha ba kai ma hayakin lumfa shi a huddo shi shine shine samun lahiya mutum ba ya za kai kai ka sha kuma ka zauna lahiya da karanta hatta a cikin ilimin da ake bada na abin da ya shahi sanin gangan jikin ɗan adam irin yadda za ka ga huhun mutumin da yake shan sigari to duka irin waɗannan kuma akwai su hatta a cikin libir ɗin yara na 'yan primer misali akwai su in aka zo irin wannan sai ku nuna musu ku duba ku gani ga ga ga ga huhun mutumin da baya shan taba ga huhun mutumin da yake shan taba da haka mutum kare halakar da kanshi to haka iya da kyau kenan uwaye su rika jan hankalin ɗiyansu su fahimtar da su cewa lalle shan sigari baya da baya da kyawu sannan kuma doriya akan wannan yanda shan shi baya halatta haka sayar da sigari baya halatta barai yadda shan baya halatta haka kuma sayar da shi ma baya halatta duk abin da ba a yarda ba a yi amfani da shi a cikin a cikin rayuwa na yau da gobe to ba a yarda ba a sai da shi malaman fiqh suke cewa ma la yajuzu al-intifa'u bihi shar'an la yajuzu bai'uhu duk abin da baya halatta a yi amfani da shi a shar'ance to baya halatta a sai da shi to kaga an ce taba baya halatta a yi amfani da shi a shar'ance dan kenan sai da shi ma baya halatta karka ɗauki cewa dole sai ka sayar da taba za ka samu kuɗi kalla ruɗi ne da wahayi irin na shaidan ko mutum nawa ka sani wanda yau shekara shekara goma sha ishirin da talatin da yana sai da sigarin amma kuma har yanzu iya na a yanda yake daga karka saba wa Allah subhanahu wataala karka nemi dukiya cikin abin da Allah ya haramta ya ta'amuli da shi kai ma kaga kamar wata gudunmuwa ce ka kawo ta lalace al'umma kaga yara kankana suna zuwa suna saya kai da kanka bakka jin alata ta hayi bakka kunya bakka jin yauni muqabil in dan abin da zaka samu wanda bai taka da karya baka taimaka ka sa hannunka cikin lalace al'umma to da hatsari ne mai girma wanda kuma zaka samu ba ma magana abin da ya shahi sigarin ba yau a ma abin da ya shahi tabar wiwi bi ma'ana iya ɗaya daga cikin abin da ke damu al'umma a yau kuma ya haukatar da matasa da yawa ya haukatar da matasa da yawa to duka irin waɗannan abubuwa uwaye iya da kyau a yi ƙoƙari matuƙa aiki ne mai wahala tabbas ba wanda zai inkarin ci abu ne mai wahala to amma idan kai kanka ne kama kanka aka agaza ma ka taimaka wa ɗanka ka tashi ka ga ɗanka a cikin halin nagarta da salaha mutumin kirki mutumin arziki mutumin da al'umma suke yaban shi suke alfahari da shi kai kana alfahari da shi wannan shine abin da zai sa zuciyarka ta shi daɗi ba zama tuma kai kasala a yanzu ki kasala ki so jiki ka so jiki ku kasa yin abin da ya kamata akan haƙƙin yaro ku lalata rayuwar yaron ya lalace ya yi ta abubuwan bakin ciki yana ƙunsa muku ƙarshe tansiyon ya buge ku kuma daga nan ku yi gabarin ku da ka iya da kyau uwaye su kula da wannan gaba Allah subhanahu wataala ya shirya da mu gaba daya Allah kiyaye mana yaranmu da kannunmu da yayunmu da kowa da kowa mu al'ummar musulmi gaba da Allah kiyaye ta daga dukkan wani abin da yake fandara ne gaba ta shidda mutum ya koya wa yaran shi as-sidqu qawlan wa amalan yin gaskiya a cikin maganar su da yin gaskiya a cikin abin da za su aikata kar da mahaifi ya sake yama dan shi maganar da yake da dan uwa bi ma'ana maganar da yake ba haka nan ba ko kuma ka ce ƙarya kar da mahaifiya ta sake ta ma danta maganar da ba haka nan ba saboda daga nan zai iya ɗoka shi ma duk abin da ka haɗi za ka yi kawai ka cika wannan wajibi ne ka karantar da su ka ga wani ya yi abin da na ba daidai ba na muna huccin karya ka ja hankali shi wane kakai kaza kaza kakai kaza kaza hankali kana kwatanta musu ga hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa alamomin munafiki guda uku ne in yi hira ƙarya idan ya alƙawari sabawa idan ya aka amince mashi zai ha'inci ana karantar da yara irin waɗannan hadisai a musu bayani a ba su dama a ce to kun ga iya daga cikin alamar mutumin da yake munahuki shi ko munahuki ai matsala ne saboda kaza kaza kaza kaza ga irin matsayin shi a wajen Allah matsayin shi baya da kyawu da sauransu to kuma amma alamar da ake gane wannan munahuki ne idan yana hira za ka ga hiran shi mafi yawancin shi ƙarya ne to sai ka ba su dama a rika cewa baba ko kuma mamma har kaza ma ƙarya ne to a ƙarya shi ake cewa kaza kira irin wannan tattaunawa tana da kyau ƙwarai da gaske tsakanin yara da mahaifansu saboda a samu yara su fahimci ina inda aka sa gaba me ake nihi da ƙaryar nan saboda kar su yi shi wannan shine gaba na shida gaba na bakwai Allah nut'ima auladana al-mal al-haram kan rishwa aw rushwa war riba was sariqa karda wani mahaifi ya sake ko mahaifiya ya ciyar da yaren shi abin da yake haram ne kamar amsar rashawa ko kuma kudin riba ko kudin sata ko kudi na algushu wata cinikayya ne da Allah bai yarda da ita ba hanya ta amsan kudi wanda addini bai yarda da ita ba in mutu ya samu kudi a wannan hanyar to abin da yake ci haramun ne to wannan mutum ya kiyaye ciyar da iyalin shi da yaran shi da irin wannan dukiya saboda iya ɗaya daga cikin sabubban da yake sa yara su fanɗari su zamanto ba sa jin has manzala sallallahu alaihi wasallam ya ji hankali akan haka dukiya ta haramun kuɗi na haramun dole ne uwaye su kiyaye ke ma a matsayinki wadda ta wadda uwayen yaran ce in mahaifin yaran a cikin hirarrakinku da kuke yi na yau da gobe ya fahimci manhajinki da salonki shine in abu halal ne a kawo mana komin karancin shi haram kuma komin yawanta ba masu sannan kuma ko da a cikin hirar ake ka fahimci an yi wata haraka wadda ba daidai ba to wallahi ki tsaya tsayin daka karki yarda a rika ciyar da ke da ɗiyanki da abin da yake haramun ne an san rashuwa yake amsa kuɗaɗe ne yake haɗa wanda ba su halatta a haɗa su ba riba ce a sata yake yi a wani algushu ya yi wasu dubaru ne kya mutane na amshi kuɗinsu to lalle tabbas irin wannan dukiya mutum ya hankali akan sanya ta cikin gidan shi saboda abu ne wanda zai ruguza maka rayuwarka gaba daya kai kana ga yanzu ka samu wani abin da bai taka na ya karya ba abin da zaka ci abinci kai wane ne da sauransu baka san ba kwanakin da za su zo gaba irin abin da Allah kuma zai tabbatar a cikin rayuwarka ka dan ji daɗin da bai taka na karya kuma ƙarshe rayuwarka ta tsunduma cikin tashin hankali da bala'i babu tashin hankali da bala'in da ya wuce wallahi yaron mutum ya fanɗari Allah kiyaye ko yarinya ta fanɗare ayi ayi a buga a kada a raya ko abu ya gagara la haula wala quwwata illa billah daka mutum maganin ka aika a fara duk abin da ka san haramun ne karka sayo shi cikin gidanka karka ruguje gidanka kai da kanka karka zamanto daga cikin waɗanda yukhribuna buyutahum bi aidihim ka rushe kanka da kanka da kanka abin da yake halal ne Allah baka kaka ba su ko so ɗaya zaka rika ba su abinci a wuni me matsala mutane nawa suka ci abinci ɗaya wani suka rayu suka bar wa duniya tarihin da wani suke ci bila adadin ba su bari ba to wannan ita ce gaba ta bakwai gaba ta takwas daga cikin abubuwan da ya kamata a ja hankalin yara a kai a uwaye su yi hankali akan adamu adamu du'a'i alal auladi bil halaki wal ghadabi li anna du'a yustajab bil khairi wa shar kar da uwaye su rika yi wa iyansu addu'o'i na hallaka kamar misali irin alawadanka ko kuma misali irin kai dai me ake da kai ko kuma misalin Allah ya tsine mawa ne ko wacce subhanallahi kar kai haka akan diyanka saboda in kai li'annar du'a saboda wannan addu'ar ana amsa ta in alheri ne za a amsa maka alheri in sharri ne kuma za a amsa maka sharri Allah muku albarka sai amsa Allah albarkanci rayuwanku Allah hey, Allah amsa amma ya zaman to kawai jahilci ne kuke zubdawa kai uban daga nan ka tsine ita uwar daga can ta tsine subhanallahi wallahi gidan sai ya gagare ku zama ku da kanku kuma ku kuka jawa kanku da kanku sannan kuma wannan addu'o'in na ni ake da wani ni wani na tsine mai ni wacce na tsine mata subhanallahi duk yanda za ka yaro ya aikata abin da ba daidai ba wannan fusata in dai ba a cikin salo ba ne ba na abin da ya shahi tarbiyyantar da shi ka ɗan tsoratar da shi shi ba da kalma ta tsinuwa ba ba da kalma ta Allah hallakar da shi ba kai wani kai dai Allah shirye ka kaga ko duk da cewa yayi ba daidai ba kuma ka nuna ba ka shi daɗi ba amma kuma kalmar da ka faɗi addu'a ce kai a gare shi ne Allah shirye shi a ya salam haka ake yi wacce hadakilla Allah shirye ki wani hadakalla Allah shirye ka wannan shine abin da ya kamata Allah shirye da kai aslahaka Allah amma ba kalmomi ba na na tsinuwa wannan kuma da yawa ana ana zaka samu ana yi wallahi ƴan uwa musulmi in ho ba addini muka koma ma ba ba za mu ga da kyau ba ka ga mace tana rayuwa malam banda sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da fina-finai batta da aiki gulmin maki da tsegun gumi in banda su batta da aiki sallah bai dame ta ba batta karatun qur'ani kwata-kwata ba ta zuwa makaranta duk wani abin da yake da alaka da aiki alheri ita babu ita a ciki banda kalmomi na batsa banda kalmomi na zage-zage banda kalmomi na tsinuwa ba abin da yake cikin bakinta a irin haka yaron zai aikata abin da ba zai ta tsine mashi kuma diya suna tsinewa kuma suna tsinuwa yaran yanzu akwai abin da ya damu al'umma sama da rashin tarbiyya to banda ma rashin tarbiyyar da yawa daga cikin yaran uwayensu ne suka tsine musu wallahi wajibi ne uwaye su karanci yadda ya kamata a tarbiyyantar da yara wajibi ne uwaye su tsaya tsayin daka a lokacin da zaka yarinya ka zaka aurar da ita ɗanka zaka zai yi aure to a zaunar da su a karantar da su ko da sun rasa darasin a baya ya kamata a ce a tanadi wasu darussa na kimtsawa mutane ga yadda ya kamata ku rayu cikin ƙanƙanin lokaci a ce misali akwai wani santir santir da ake bada farmasiyon ta abin da ya shahi ma'aurata zaman auren a karan kanshi yaran ya kamata a tarbiyyantar da su wallahi shiriritar da ake shifka a cikin gidaje wallahu alam bi kasaratiya kai wannan Allah yana kiyayewa ne mawa amma in dai abin da muke aikata wanne ai da mala ina garin tuni ba zai zamanu ba ka ga mutum bai da alaka da addini ko ta kusa ko ta nesa sallah ma sai ya ga dama yake yi ko a cikin sallar akwai wanda yake akwai wanda baya yi haddisu wala haraj a cikin uwaye mata akwai a cikin ubanni maza akwai wanda sallama ba sa yi sallama ta dame shi ba mutumin da bai kula da sallah ba baya yin ta akan lokaci ko kuma yayi wasu ya yin wasu ko kuma a harkokin shi na duniya kawai a gaban shi wannan mutumin da bai da lokacin da zai yi sallar minti bakwai minti takwas zai zo ya zauna ya minti talatin ko karatu zai zo ya zauna awa ɗaya ko karatu to kai irin wannan mahaifin da irin wannan mahaifiyar ka faɗi mun alherin da yake tare da su barantana har ɗiyan da za su zo musu daga baya kaga ana tako saka tsakanin ɗa yaro ɗan ƙararrami wani yake bada labari yaro ne ƙararrami bai wuce shekara goma sha biyu ba yaron yake faman ya dole ya rika hutuwa sallar asuba mahaifin shi ke hana shi mahaifin bai hutuwa sai ƙarfe bakwai ko ƙarfe takwas in zai ta kasuwa yake sallah da taimakon ubangiji makarantar da yaro yake zuwa aka faɗakar da su mahimmancin sallah kaza kaza kaza ya kuma ga sallan nan dab da kohon masallacin dab da kohon gidansu amma uban shi baya sallah asuba bayya sallah asuba sai ya tashi zai ta harkokin shi a lokacin tukun zai yi ta to yanzu waɗi irin wannan mahaifin wani irin tarbiyya ce zai bada dan mata kuma dama da yawa suna kallon wannan indiya hausan nan ko funafunan wane ne ko suna kallon arewan nan sallah ta bar su wannan wani abu ne mai sauki a wajensu to irin wannan mutumin da ba wani guziri gare shi na addini ba ba wani harakan addini ya sani ba sai ya rushe kanshi da kanshi ya ɗauki wuka ya caka ma kanshi ya kashe kanshi da kanshi yaran daga sun yi wani abu ya ta la'antarsu ya ta la'antarsu ya ta tsine musu albarka Allah waddanku ake da ku Allah hallakar da ku kaza wallahi abinda bakka tsammani zaka rika ji zaka uwaye wajibi ne a kiyaye a kiyaye in wannan shine zaman lahiyan kawa in kai kanka kama idan kai kanka ne kama ba ho wani ba kama kai ne da kwanakin da za su zo a gaba ko ka ji daɗi ko ka shiga cikin halin wayo Allah kuma Allah ba zai saurare ka ba Allah kiyaye tunda ka riga ka lalata abubuwa sun tahi sai yanda hali ya bada da haka wajibi ne mutum ya tashi shi yasa Allah ke cewa wallazi da jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin waɗanda suka kai suka kawo suka yi gogormaya akan tafarkin mu kai gogormaya a wajen tarbiyantar da yaran ka kowa da kokarin da ya kamata kika ba da kokarin da ya kamata ya kamata Allah ce lanahdiyannahum tabbas za mu shiryar da su subulana tafarkin mu to dole sai an tashi an yi ba wani abu ne wanda kawai haka nan ka yi ta abin da ka ga dama ka ta shiriri ta ka ka tsitsine ma yaran ki tsitsine musu gaba ɗaya kuma a ce an samu wani abin alheri sai a hankali Allah kiyaye gaba ta gaba bayan abin da bayan abin da ya shahi jan hankalin su yara da uwaye akan wasu abubuwa gabbai guda takwas da suka gabata sai abu na gaba shine karantar da yara yanda ake yin sallah ta'limus salat yaro a karantar da shi sallah wanda wannan kuma kasancewar lokacin ya zo ƙarshe dama ba za ta ba da dama mu kenan mu shiga cikin shi sai mu bar shi har zuwa usbul qadim insha Allah kenan dai wannan sune tafarki da hanyoyin da ya kamata a rika bi a hankali yaro har a kimsa mishi abin da yake karantarwa ce ta addini shi ya amfana da rayuwar shi uwayen shi su amfana al'ummar da yake rayuwa a cikinta ta amfana ya zamanto abin alfahari a cikin al'umma irin waɗannan yaran su ne ake nema a yau amma yaro an wargaza tarbiyyar shi kuma za ka samu su yaran da yawa da haya ne kawai bi ma'ana ba su san inda aka sa gaba ba kawai haka suka tsaci kansu a a ƙarƙashin wasu uwayen da ba su san inda ake ba da tarbiyya ba sai su jagula musu rayuwa ka ga yaro ɗan ƙararrami bai san me yake ba ka ga yarinya ɗan ƙararrama ba ta san me take ba bi ma'ana ga halin ƙuruciya ga halin wane ne kuma ana ta hauka ana ta abubuwan da malam ba daɗi ka gansa abin tausayi wallahi da aka mu tausaya wa kawunan yan uwa ubangiji subhanahu wataala ya shirye mu shirya ran mu Allah subhanahu wataala ya shirye da mu shirye da mahaifan mu ubangiji subhanahu wataala ya mana rahama ya mana rahama da mu da mahaifan mu gaba daya Allah ya taimaki al'ummar musulmi gaba daya Allah ya dora mu saman turba wanda yake na kirki duk abin da yake daidai ne Allah ya tirsasa zukatan mu akan bi abin da yake ba daidai bane Allah ya tirsasa zukatan mu akan sabka daga sama wannan Allah Allah ya shirye da mu karantarwar da ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله